بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki muke gode ma da ya ba mu dama haɗewa wannan masallaci na as-sahaba wannan yammaci na alhamis 25 ga watan rabi'un al-akhir hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda yau majalisi ne na aqida inda muke karanta littafin kitabut tauhid sharhi na babban malamin na abdulnas abdurrahman ibn nasir sa'idi alqawl as-sadid fi maqasid at-tauhid قال المصنف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا مالا ألا يجكنش دقافرة يا رحم تيشي يتي باب من أطاع العلماء wannan babin zai yi bayani dangane da wanda ya malamai da'a wal umara da jagorori fi tahrimi ma ahallallah cikin haramta abinda Allah ya halatta aw tahlili ma harramahu Allah ko kuma halatta abinda Allah ya haramta faqad ittakhadhahum arbaba to hakikan ya rike su a matsayin arbab Allah abun bauta kuma bayan Allah kenan munasaba wannan babin da kitabut tauhid yana da munasaba guda biyu munasaba ta farko malam Allah ya ji kanshi da gafara ya rayu ne cikin mutanen da suka fiya yi ma malamai da jagori da a cikin abin da ya saba ma Allah ya shahara a wurinsu bin malamai da ta ƙalidancinsu cikin abin da yake ya shaɓawa shari'ar musulunci da yadda za ka ga gama garin mutane suna yin ɗa'a ga malami suna ta ƙalidancinsa cikin duk abin da ya faɗa ko da ko abin da ya faɗa ya saɓa ma shari'a haka suna yin ɗa'a da biyayya a jagorori ko da ko abin da jagorori suka zartar ko suka faɗa ya saɓa ma shari'ar musulunci wanda ko wannan abu ne mai muni a ce yau ka bi wani duk girmansa duk matsayinsa duk ɗaukakaksa a kan wani abin da yake ya saba ma Allah da manzan shi ko ya saba ma shari'ar musulunci ko su shari'anta muku su ƙirƙira muku abin da yake saɓanin shari'ar musulunci abu na biyu kasancewa ɗa'a tana ɗaya daga cikin nau'ikan ibada bal ma da'a ita ce ibada to da'a ana yin ta ne ga Allah madaukakin sarki ta hanyar bin abin da ya foro da shi akan halsunan manzannin shi da ma'aikansa Allah ji kansu Allah ya musu tsira da aminci shi yasa malam ya faɗakar a wannan tarjama akan wajabcin keɓance Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki da biyayya babu wani daga cikin halittun Allah da ake masa biyayya sai dai face biyayyarsa ta kasance tana bi ƙarƙashin biyayya Allah maɗaukakin sarki ko da ku manzannin Allah ne ko da ku annabawan Allah ne sai ya kasance ɗa'ar da ake musu tana ƙarƙashin yin ɗa'a ga Allah da manzan shi ina fatan mun gani kenan duk wani wanda zai zaka ma biyayya to ya kasance biyayyar da zaka mishi tana kalkashin biyayya ga Allah madaukakin sarki ko da ko annabi ne ko manzo daga cikin manzannin Allah babu wani wanda ake keɓance shi shi kaɗai da ɗa'a sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki in ba haka ba ba ɗa'a ba ta halatta ba ga kowane mutum daga cikin kowane daga cikin halittun Allah ta hanyar keɓance shi kaɗai da ɗa'a babu shi ina fata mun gani kenan abin nufi dai keɓantattar ɗa'a ana yin ta ne ga Allah wadda keɓantattar ɗa'a shine ne cikin halattawa da haramtawa Allah kaɗai ake yi maɗa'a da biyayya duk wanda ya bi wani wanda ba Allah ba ya keɓance shi da ɗa'a a cikin halattawa da haramtawa to wannan mutum ya yi shirka da Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gani ko ma wane ne ya yi shirka da Allah maɗaukakin sarki shi yasa kaga wannan babin yana da muhimmancin gaske babi ne mai girma babi ne da mala ya kulla shi don ya ta kalidanci da wasu suka shahara da shi akan malamansu akan jagororinsu akan mazhabin da suke biya ina fata an gane nawa ne daga cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka tafiyar da su sakamakon bin wasu malamai ko shugabanni da dama daga cikin sunanin annabi an tozarta su an bar aiki da su sakamakon bin ra'ayin wasu malamai daga cikin fitanannun malamai ina fata mun gane don fitanannun malamai su ne suke yin fatawa da ta saba ma shari'a musulunci fatawa da bata dace da tsarin shari'a kuma sai ka samu suna da mabiya akan haka Allah tsare mai kare kenan daga nan za ka gano haƙƙin halattawa da haramtawa na Allah ne shi kaɗai maɗaukakin sarki hukumci ne wanda ba mai yin shi sai Allah wani bai isa ya halatta ba wani bai isa ya haramta ba sai ƙarƙashin haramtawa Allah maɗaukakin sarki ko da annabawa ne da manzanni suna biyar abin da Allah ya ce su yi ne wahayi yake musu ya halatta kaza ko ya haramta kaza ina fata mun gani قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ما لن الله يجيك أشد غفر قال ابن عباس عبد الله الأن عباس يتي يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء سورة كأن sabko muku da ruwan duwar watsu daga sama a ƙolo ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam wata ƙolo na ƙala abubakirin wa umar ya ina faɗa cewa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ko kuma ku dinga cewa abubakar da umar sun ce ina ga tsora ƙiris a muku ruwan duwatsu daga sama yin ruwan duwatsu daga sama abu ne mai sauki ga Allah don haka ta sha faruwa kamar yadda Allah ya yi da ashabul fil da suka zo don roshe ka'aba fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wannan tsuntsayen da suka zo da duwatsu suka dinga jifas haka mutanen annabi lot lokacin da suka kangare masa suka dinga jima alfahsha wadda su suka fara kirkirarta annabi lutu ya hane su ya kori su da bautar Allah shi kadai suka kiya suka ci gaba da aikata wannan mummunan alfasha karshe sai Allah ya azabtar da su Allah ya ce faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min as-sama Allah sai ya sanya kasaman kasar ya koma shine bayanta aka kifar da su sannan aka musu ruwan duwar wasu daga sama yana kaga abu ne mai sauki Allah madaukakin sarki ruwan duwar watsu daga sama Abdullahi dan Abbas ya gai wannan maganan ne mai zafi akan wasu daga cikin mutanen da yake mayar ma martani lokacin da yake gayin falalar yin tamattu'i na aikin hajji tamattu'i shine kai umara da aikin hajji a shekara guda a lokaci guda shi ne tamattu'i ina fata mun gani kenan ka ta aikin hajji sai ka fara yin umara sannan kuma idan lokacin hajji ya fara aika hajji sun fara sai ka yi aikin hajji to abdullahi dan abbas yana ga yin falalai yin hakan yana nuna kuma annabi yayi hakan ya ci ayi hakan sai wasu daga cikin mutane suka dinga cewa ai abubakar da umar su suna ganin cewa a yi ifradi ya yi sai hasara ya danga ce musu tsora kiris ya yi kusa a muku ruwan duwatsu daga sama ya ina cewa annabi ya ce ku dinga cewa abubakar da umar sun ce a ce annabi ya ce ku ce abubakar da umar sun ce wanda kaga abubakar da umar ma ba wai suna so su saba ma manzan Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam a fahimtar su idan aka rabe su ba a haɗe su ba aikin hajji ko koyin dawafi da kuma ayyuka a wannan wurin ba zai yanke ba ko da yaushe zaka samu wanda sun je umara kuma a lokacin hajji mutane su je hajji ina fata mun gane abinda suka fahimta kenan amma duk da haka dan Abbas yayi magana mai kaushi akan wannan mutanen da ya nuna musu girman maganan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya nuna musu ba a gabatar da maganar wani akan ta manzan Allah ko ma wane ne ko da abubakar ne da umar ina fata mun gani saboda abubakar da umar su ne mafi alkhairin waliyan wannan al'umma ta annabi abubakar shine farkon khalifa bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda bai bayan shi wane ne Umar Allah ya rasu gaba da kuma annabi ya nuna falalan su annabi ya ce ku yi koyi da Abubakar da Umar wanda ya koyi da su ya shirye inji annabi sannan a game annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin amma tare da haka abdullahi dan abbas ya ce ya ina ce muku annabi ya ce ku ce mana abubakar da umar sun ce ba a gabatar da magana wani akan ta manzan allah ko ma wane ne shi wannan mutum ina fata mun gani yana kaga mala ya kulla wannan babu ne don ya yaƙi mutanen da suke ta kalidancin malamai ta kalidancin malamai abinda malami ya faɗa zai bi kawai ba tare da binciken menene dalilin malami ba wanda wannan kuskure ne duk mutanen da ke iya ya diba ya bibiya ya iya gano maganganun malamai bai dace bai takalidin wani daga cikin malamai sau da takalidi yana da bamban da bibiyar dalilai takalidi shine malamin ka ya faɗa maka kawai ka bi shi ba tare da bibiyar menene hujjar shi ba wanda kuma bibiya shine ka karanta maganganun malamai ka bibiye su ka ga da mi suka dogara akan fatawarsu sai ka zabi wanda yafi kusa da daidai ta fuskar dalili wannan kaga ba a ce mishi muqallid inda Allah bai fore ka ba ka bi malamin ka ko ka bi wani da abin da ya faɗa daidai ne ba gaskiya bane Allah ya ce tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi auliya ku ba abin da aka sabko muku daga wurin ubangijinku shi ne alkur'ani mai girma da sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wai ku kasance kuna masu yin taqalidi ba taqalidi ba wala in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah shi yasa addini ya zo don ya yaƙi ta ƙalidanci ne ta ƙalilul a'ama ka riƙa ma malami ko wani biya irin ta biya mai yake cewa makaho da majayin shi bai dace kai asalin ta ƙalidi ma addinin kafarai ne asalin ta ƙalidi tunda idan aka ce da su ku zo ku ba abin da Allah ya sabko ku zo ku bi abin da yake shari'a ne sai su ce inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun mun samu iyayenmu akan wannan addinin mu kuma akan shi zamu rika bibiyar su akan shirye su zamu rika tahiya inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun zamu yi koyi da su ne wanda kaga bai dace shi yasa malamai da dama suka yaki ta kalidanci sun yaki ta kalidanci ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala ya bayyana hakan a cikin littafin shi ilamul muwaqqi'in na nuna cewa ta kalidanci bai dace ba haka imamu shaukani ya nuna lalacewar ta kalidanci ibnu abdul bar a cikin jami'ul ulumi wal hikam nashi haka al-khatib a cikin al-faqih wal mutafaqqih da dama daga cikin malamai sunan nan cewa ta kalidanci bai dace bai kamata amma yau zaka samu masu rikakken takalidi yace shi dan mazhaba kaza ne ko an kawo mai hadisin da ya saba ma ra'ayin mai mazhabar shi sai ya kafi akan haka ina fata mun gani sai ta shi mazhabin shi kawai zafi kamar yadda wani kwanakin baya na gaya muku ya ce na hannu khalili yuna in dalla dalalna ya mu khalil ne muna bin littafin khalil ne na malikiya in ya ɓace mu ma mun ɓace subhanallah khalil aka turo maka wanda in ya ɓace ka ɓace ana ko malami a garin ga yake nahnu khaliliyuna yace in dhalla dhalalna ra'ayin mai mukhtasar kawai muke bi khalil kenan in ya bace mu bace kamar yadda wasu ke cewa an hambaliyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati linnasi an yatahammal mu mazhabin mu kawai na imam ahmad bin hanbal ne matukan muna raye in mun mutu kuma wasu yadda muke mu mutane su ba mazhabin shi wani yace an hanafiyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyyati lin nasi an yatahannafu shi ba hanafi ne matukan yana raye in ya mutu wasiyar shiga mutane su ma su zan masu biyan mazhabin Abu Hanifa wani yace ana malikiyun ma hayitu wa in amut fa wasiyyati lin nasi an yatamallaku ni dan malikiya ne matuka ina raye kai wannan ta kalidanci ne matuka ina raye ni dan malikiya ne in ko na mutu wasiya ta gare ku ko mutane ku san malikawa ku bi mazhabin Imam Malik haka mai bin mazhabin Shafi'iyya yace ana shafi'iyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin nas an yatashaffa'u wanda wajibin su su ce ma mutane ku riki alqur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabatan farko shi ya kamata su gaya mutane kuma shi ne daidai kuma a in makin ga da kuke shi wanda suka fi shahara guda hudun nan wallahi ba su kassara mutanen kirki ne ba sa saba ma daidai da gangan ina fatan kun gani duk fatawar da kuka ga sun yi ta saba ma wani hadisi ko ta saba ma wata aya to za ka ga suna da uzuri ƙalƙashin wannan fatawa ko ya kasance hadisin ba su je bai riga ya zo musu ba su same shi ba don daga cikin mutane babu wanda ya iya kewaye dukkan maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za su iya fatawa saɓanin wani hadisin da ba su riga suka san shi ko ko sun ga hadisin amma suna ganin a fahimtar su hadisin bai inganta ba ko kuma sun ba shi wata ma'ana ta daban shi yasa ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya yi wani littafi mai banƙaye na ba malamai uzuri irin wa'an ga malaman magabata da suka samu kansu a kurakurai a wasu wuraren ya ce ga uzurinsu ba wai da gangan suka yi kuma su da kansu ma malaman za ka gaba su kassara ba da imam shafi'i kamar da ibnu daqiq al-eid ya kawo cikin ihkamul ihkam da al-iraqi cikin tarh at-tathrib da ibnu hajar al-asqalani cikin al-fath al-bari imam shafi'i yake cewa idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi indai hadisi ya inganta daga annabi to wannan shine mazhabina kenan kaga ya ba al'ummar duniya uzuri koda ya saba ma hadisi a wata fatawar shi sai aka samu hadisan nan kenan wannan hadisin shine mi mazhabin shi wannan fatawar tashi ba mazhabin shi bane shine ma'anar magana idza sahha alhadith fa huwa mazhabi imam az-zahabi a cikin siyar a'lamun nubala kamar yadda imam al-humaydi yake cewa rawa shafi'i yawman haditha imam shafi'i a wata rana ya rawaito hadisi fa qultu sai imam al-humaydi yace sai nace da shi atakhudhu bih wanga hadisin zaka dauke sa zaka yi aiki da shi faƙala a ra'aita ni kharajtu min kanisa sai ce to daga coci kaga na hito ne har ka tambaye ni in ka hadisi ka ce na aiki da shi ko daga coci kaga na fito ne kaga ya muna na mushi magana ya ake ga annabi ya ce haka tambaye ni na aiki da hadisin daga coci kaga na fito aw alayya zinnarun hatta idza sami'tu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan la aqulu bih shin ko ka ganna ne da santirkin kiristoci ta yadda ga annabi ya faɗi magana in ki aiki da ita haka wannan magana kausasawa ce da nuna cewa magana ta manzan Allah ana gabatar da ita akan magana kowa imam al-ajurri a cikin ash-shari'a nashi yace qala al-auza'i rahimahullahu ta'ala alayka bi athari man salaf yi kokari kai rike kufan wanda suka gabata wa in rafadaka an-nas ko da mutane duka za su kika su kulla maka gaba da riƙe fahimtar magabatan farko wa iyyaka wa ara'ar rijal ka shedinka da ra'ayin mazaje da ban fatawoyin wasu wa in zakharafu laka bil qawl wa in zakharafu kulaka bil qawl ko da ku sun kawata maganar ta su ce ni san tatta barta riƙe hujjoji da dalili rabu da maganar mutane nemi ina ƙur'ani yake nemi ina hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kenan kaga magabata da kansu ba su kassara ba sun nuna cewa duk mai son ya bi su to ya bi ƙur'ani sannan kuma ya bi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine a takaice kenan kar ka zabi maganar wani ka fifita ta akan manzon Allah wannan kai rashin ladabi gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana ganin kiman wancan mutumin da ba za ka iya saba mishi ba ta yaya za ka saba manzon Allah shin kana ganin daidai yake wancan da shi da manzon Allah eh idan an ce a bar maganar Abubakar da Umar a gabatar da ta manzon Allah ka zabi wani wanda bai kai daraja Abubakar da Umar ka gabatar da maganar sa kan ta manzon Allah ba zai yi wannan akwai hankali kenan ka san me kake yi وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي, إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما لتشي إمام أحمد بن حنبل يتشي عجبت لقوم نايم ماكن وسمتاني dan ajiba takan zo da ma'ana biyu ko takan zo da ma'ana ta birgewa kamar yadda aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sha'nihi kullihi aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga nan ta'ajjub kinna birgewa ne aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana birge shi yin damantawa a cikin sa takalminsa zai fara sa na dama wurin caje gashin kansa zai fara caje bangaren dama kai dukkanin sha'aninsa daga cikin ababen da yake na karamci ne annabi yakan gabatar da dama akan abu kaga wannan ajiba ko ta wanga ce ta birgewa ce to takan zo da ma'ana ta zargi da inkari kamar yadda wagga ta imamu ahmad ta zargi ce da inkari عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ina mamaki abun mamaki game da wasu mutane sun rage sun san isnadin hadisi kuma sun san ingancin shi sun san isnadin hadisi sun san ingancin shi bi ma'ana za su iya tantancewa tsakankanin hadisi ingantacce da za'ifi hadisi mai kyau da maras kyau duk da haka yazhabuna ila ra'ayi sufyan sai kaga suna bin ra'ayi sufiyan ga hadisi ya inganta amma sai su bi ra'ayin sufiyanu thauri ya ce abin mamaki ne abin musu ne abin inkari ne ga hadisi ya inganta daga annabi ka bi ra'ayin imam thauri bai dace wallahu ta'ala ya kula alhalin allah maɗaukakin sarki yana cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi su kiyaye waɗannan da suke saba ma umarnin manzan Allah su kiyaye ko duk wanda ya ɗauki ra'ayin wani malami ya bar ra'ayin manzan Allah ya saba ma manzan Allah su kiyaye waɗannan da suke saba ma umarnin manzan Allah an tusibahum fitna fitina za ta same su a yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai raɗaɗi ta same su ya ce a tadiri mal fitina shin ko ka san me ake nihi da fitina a cikin wannan aya ya ce a shirku shi ne yin shirka fitina ita ce shirka la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayghi fa yahlak saboda idan ya mayar da wani shashe na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karbarsa to sai ya samu wani ɓangare na taɓewa ya faru a cikin zuciyarsa sai ya hallaka kenan kaga duk wanda zai bar maganan manzan Allah ya ɗauki maganan wani tare da ya san ingancin maganan manzan Allah wannan zai haɗu da abu guda biyu zai samu zai a cikin zuciyarsa sannan kuma zai samu azaba mai raɗaɗi Allah ke shi mai kare وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هذه الآية حديث لك عدي بن حاتم للي يا جمع زعل الإرادة أمج على الصبت أقريش يقرأ هذه الآية النبي أنا كرنت وانا آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سرك أحبارهم ما لمنسوا ورهبانهم دما سبوتن تشكنسوا أربابا من دون الله alloli kuma bayan Allah. Ƙultu sai Adi bin Hatim ya ce, Lahu ga manzan Allah tsira da mace Allah sabata a gare shi, Inna lasna na abuduhu, mu kan ba mu zamanto ba mana bauta musu, ba ma bauta musu. Yahuda suka ce, Ba ma bauta ma malamanmu, kuma ba ma bauta ma masu bautan cikinmu. Haka Adi bin Hatim ya ce. Ƙala sai annabi ya ce da shi, alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna shin basu zamanto ba suna haramta muku abinda Allah ya halatta sai ma kuma ku bi su ku haramta wa yuhilluna ma harrama Allah ba bas kasance suna halatta muku abinda Allah ya haramta ba fatuhillunahu kuma ku halatta sa qultu bala sai adi bin hatim yace eh haka nan ne manzo Allah sukan yi haka suna haramta mana halal mu bi su akan haka ko su halatta mana haram mu bi su akan haka qala sai annabi ce da shi fatilka ibadatuhum wannan shine bautan su wannan shine bautan al-ahbar da ar-ruhban su halatta maka haramun ka bi su ko su haramta maka halal ka bi su akai wannan shine ainihin bautan su kenan kaga duk wanda zai sa wani gaba sawa'un malami ne ko jagora ya halatta masa haram ko sabanin haka tare da ya sani ya bi shi to ya rike shi Allah abun bauta ya rike shi Allah abun bauta kenan wannan kaga yayi shirka da Allah madaukakin sarki ya rike malamai a matsayin alloli ya rike jagorori a matsayin alloli abun bauta kenan bin malamai da jagori ana iya kasa shi biyu kashi na farko wanda zai bi su akan kuskurensu tare da ya sani ya yarda har a zuciyar shi sun haramta haram ya yarda haka ne ina fata mun gani sun halatta haramun ya yarda haka ne ko ko san haramta abin da yake halal ya yarda ya kudurce har a zuci abin nan da suka gai daidai ne kuma ya bi su akan haka to wannan yayi shirka da Allah mushrike kaso na biyu shine wanda zai bi malami ko ya bi shugabanni akan abin da ke ba daidai ba ne ba amma ya bi su ne ya san abin da suke kuskure ne ya san ba daidai ba ne ya san saban Allah ne amma don san rai da bin sha'awa sai ya bi su to wannan kaga ya aikata haramu sabanin na farkon kenan ina fatan mun gani ya san sabo ne sai ya aikata misali mu yanzu a ƙasar nan tamu a kundinmu giya ba laifi ba ce haka ne giya in za ka yi odar telam nawa ba laifi ba ne ha a cikin kundinmu za ka kawo ta ka yi shago ka sai da ta iya sarraka haka ne to duk wanda zai je sai giya ko ya sha yana mai yarda da cewa halal ce bayan ya riga ya san haramun ce wannan zai kafirta ya zan mushirki kuma ya riƙi hukuma a matsayin Allah abin bauta kuma bayan Allah amma duk wanda zai zo shage shi ya hole yayi mayansa yana ganin cewa shi da ya san asalin giya haramun ce abinda aka sa cikin kundi na halatta ta ba gaskiya bane sabanin shari'a ne amma ya sha saboda mashayi ne kuma ya yarda ya kuskure to wannan mai sabo ne shi yasa dan kaka dauki hukuncin kamar yadda wasu suke yi suna kafarta mutane gaba daya da irin waɗangan nasosin ina fata mun gane kenan wanda ya sabo ya san sabo ne yake kuma bai halatta saban ba ya san wannan kundin da aka aje ya saba ma Allah da manzon shi amma ya bi su ne yayi dan san ransa da sha'awa aikata sabo wannan mai sabo ne amma wanda zai yarda da hukuncin su ya san abun ba gaskiya bane ba ya bi su yana mai yarda har a zuci cewa abin nan da suka yi gaskiya ne to wannan ya rike su Allah kuma bayan Allah ina fatan mun gani wannan hadisi rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Hassan fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin nur mun ji fasara ta ayatin nur الثانية مسألة تبي تفسير آية براء من جي فسر آية تشكن سورة براء الثالثة مسألة أكو تنبيه على معنى العبادة فذكروا أكمي معنى العبادة التي أنكرها عدي ود عدي يمسى إنكارنت سبود عدي da ya ji annabi na karanta wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sai ce a'a ba ma bautansu tsammaninsa ibada ruku'i da sujudi da makamantansu ne sai annabi ya bayyana masa ainihin miye bautan ba su halatta muku haram ku bi su ba su haramta muku halal ku bi su ya ce mana yi sai annabi ce to wannan shine bautansu yau ne daga cikin malamai da suke sun san haram haram ne kuma su halatta ma mutane saboda san zuciya ko ku suna aikata irin wannan laifin nau ne daga cikin malamai suka halatta shan kwaya da shan argila da shan sigari ƙararraka shi malami ya fito ce sigari ba matsala ba ce sigari shan kibanza barin kibanza ba gaskiya ba ne ko arnan da ya yi sigari ya rubuta cewa sigari tana cutar da lafiyar ɗan adam ko ba gaskiya ba ne wannan arne ne fa arnan da ya yi sigari kamfanin da ke buguta sai da suka rubuta akan kwalin cewa sigari tana cutar da jikin ɗan adam balma daga ƙarshe sai da suka yi hoto na gabar da sigari tafi karfi a cikin jikin ɗan adam da take gauga hallaka ta kuma sun gayi adadin milukan mutane da suke mutuwa a shekara sanadiyar shan sigari kai malami ka taushe zuce ka ka shiga cikin gidan rediyo ka fito ka ce sigari halal ce da wace husha bayan Allah ya haramta duk wani abin da ke kashewa ko yake cutar da jiki ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة kar ku jefa hannayenku zuwa ga abin da zai hallakar da ku ta ba ku tana daga cikin ɗaiɗaikun ababen da suke hallaka mutum to kaga bin irin wanga malamin da yarda da abin da ya faɗa sai zaman to ka rike shi Allah abin bauta sai fa in kawai ka sha ka san abin da ya faɗa ƙarya ce yake ba gaskiya bane shari'a ta hana wannan kai mai laifi ne amma yarda da halatta abin da yake haramun ne ka bi akan haka tare da ka sani amma bayani to wannan ka rike wannan malam matsayin Allah abun bauta Allah ke shi mai kare الرابعة مسألة هدو تمثيل ابن تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان يما ماكن يد عبد الله بن عباس يبقى مثالي ده أبو بكر ده عمر tare da girmansu tare da matsayinsu ya ce ya nike cewa annabi ya ce ku ce mana abubakar da umar sanci ahmad dan hanbal shi kuma ya ce yaya kun san ingancin hadisi ku rika ɗaukan maganar sufiya da tsauri saboda mi za ku yi haka to in ya kasance ba abin abubakar da umar akan fatawa ko aiki da ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama to wane ne za a bi wanda bai kai kimarsu da darajarsu ba babu shi Allah samu dace alhamisa mas'ala ta biyar taghayyuru al-ahwali ila hadhihi al-ghaya ko tahawul al-ahwali cikin naku ko taghayyuru al-ahwali ila hadhihi al-ghaya imamakin yadda halaye suka canza zuwa ga wannan gaya hatta fara inda al-akthari ibadatul ruhbani hiya afdalul a'mal har ya kasance wurin da dama daga cikin mutane bautar masu bauta ita ce mafi mafifice aiki ko mafificin aiki wato sammal wilaya wadda ake ce mata wilaya wannan zamanin malam kenan sai ga an rike wasu a matsayin waliyai ana bauta musu koma bayan Allah kuma ana ganin yin hakan ma shine mafificin aiki wa ibadatu al-ahbari hiya al-ilm wal fiqh kuma zaka samu bautar al-ahbar malamai shine ilimi shine fiqh bautar malamai bin fatawoyin malamai sabanin shari'a sai kaga ana ganin cewa shine kwarewa wani ai a mazhabin malikiya babu kamar sa da haka ai koyi da shi ko da ko koyi da shi zai bayi zuwa ga saba mashara to sai a rika ganin ma wannan abin zamani ya kai ana ganin wannan shine kwarewa shine ilimi ma subhanallah thumma taghayyarat al-ahwal malaci sannan halaye ma suka canza sosai ila an ubida min dunillahi man laysa min as-salihin har zuwa aka kai ana bautar wasu kuma bayan Allah waɗanda ba ma mutanen kirki bane fasikai ne fajirai ne mutanen iska ne wanda ku haka ta faru malamai da dama an same su fasikai ne fajirai ne fitattun mazinata ne amma za ka ga mutane suna koyi da su kuma bayan Allah suna ganin cewa su ne mutanen kwarai har suna bautar su kuma bayan Allah ba da daɗewa ba nan ƙasa ina na tudun faila kowa ya san shi gausu al-mustafa gausu al-mustafa ya zuba iya shegin shi lokaci mai yawa a can tudun faila ya tara bayan Allah yana bautatar da su kuma bayan Allah a mishi noma a mishi kiwo kuma yana arman mata abin da ya ga dama ƙarshe da hukuma ta kama shi ina ga har yanzu yana tsari a hannun hukuma laifin da aka kama shi da shi kusan mace saba'in da wani abu yake aurada wannan ba mazinaci ba ne ba kuma shi ne waliyi shi ne shehu shi ne gausu mace saba'in da wani abu kuma sai kasance a garin a matsayin shi na shehu da in za a aurar da wata yarinya a garin to sadaki na shi ne subhanallah wallahi sadaki na shi kawai za a zo masallaci ya ɗarma muku arme ga wancan gawa na an ɗarba sadaki na shi ne shi kenan da haka yake ta bautatar da su yana ba su wahala kaga ƙarshen shi sai Allah ya tona mashi asiri malam awwal kowa ya san shi nan da ya zama garin agadas kowa ya san shi asalin shi dalibi ya zo ya wuce da ya samu mutanen garin a bige suke ba su san menene addini ba sai wawaici sai sai amfani da wawaicin su ya bautatar da su mace nawa ya arma garin ka aka dinga wasa da arme cikin garin ka da an zo ayin wa'azi sai wadda ta bado wasiƙa ta bada kanta fi sabilillah mace fi sabilillah haba jama'a na bada kaina ga malam na bada kaina ga malam akwai mahaɗar da suke haɗuwa bakin kasuwar tol idan aka haɗin mala ya ga gangare ya ce sai karɓa an yi gaba ba ta shiga sai ba da ta ga wani haka ya ta yi wallahi da ɗaya mutane kuma ba wadda ya aihu da ita kuma su suka kasa gane ya fa a ba shi yau kwana biyu ya sake ta a kawo wata haka yake ta yi da su adadin matan da ya arma Allah kada ya san su me ya bari na ilimi ina ɗaliban shi ina almajiran shi me ya saura na shi yanzu kai ka ce ba taɓa yin shi ƙarshe ya koma can wurin dogon dutse zamanin tasha mamadu ne allah ya ji kan shi gafarta masa ya ga fitanarsa ta yawa har ya kai yan boko suka fahimci cewa ana ta tsince yan mata ba aka kusa karan batta tsakanin dattijawan gari da yan boko ƙarshe aka kore shi da ƙasa to kaga amma waɗannan su ne mutanen ƙwarai a idan mutane kuma su ne waliyai abinda suka faɗa shi ne gaskiya Allah ya shi mai kare wa ubida bil ma'ana thani kuma an bauta ma wasu da ma'ana ta biyu ma man huwa min al jahilin wanda asalin sa ma jahilai ne a rike su abin bauta kuma bayan babu qaulin lahi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum aminu bima amanu bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ما لتي باب فلا ألا مدوك كنسركي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا كبان labari dangane da mutanen da suke riya cewa sun yi imani bima unzila ilaik da abin da aka sabkar maka wa ma unzila min qablik da abin da aka sabkar gabaninka yuriduna an yatahakamu ila taghut tare da haka suna son su kai hukunci zuwa ga dagut wa qad umiru an yakfuru bi wanda kuma hakikan an fore su da su kafirce ma dagutu wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida ba abin da shaydan yake so sai batar da su bata mai nisa wannan aya zargi ne ga mutanen da suke riya cewa sun yi imani sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da aka sabkar ma manzan Allah balma sun yi imani da abin da ya sabka kafin manzan Allah amma tare da haka in suka samu kansu cikin husuma ko tashin hankali ko ta fitina za su je su kai kuka ko su kai ƙara zuwa ga ɗagutu shi kuma at-taghut shine kullu ma ubida min dunillah wa radiya bil ibada duk abin da aka bauta mu kuma bayan Allah sannan ya yarda da wannan bauta shine dagutu ina fata mun gani kenan idan kuka samu husuma ko tashin hankali sawa'un cikin dukiya ne ko cikin rayuka ko cikin mutunci da makamantansu kar ku daga ƙara zuwa ga fahut fahut shine wanda zai yi hukunci da hukuncin da ba na Allah ba da hukuncin da ba na manzon Allah shine ake ce ma at-tahut wanda hakikanin mummunai ce musu aka yi su kafirce maɗagutu ina fata mun gani to kenan kaga imaninsu ba gaskiya ba ne suna riya sun faɗa cewa masu imani ne sun imani da Allah sun imani da manzan Allah sun imani da littattafai da annabawan da suka sabko ko suka zo gabanin manzan Allah to wannan imanin nasu ƙarya ce me ke nuna ƙarya saboda suna kai hukunci zuwa ga ɗagutu وقد أمروا أن يكفروا به حقيقة أنفرسوا دا سكافر شيء مدابوتو سيبرن برن دا شيء باسو باشي ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقوله دا فتر الله مدوك كنسركي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إذن أكتشي دسو لا تفسدوا في الأرض kada ku dinga yin banna a doron ƙasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslihun ku sani kadai mu kan masu gyara ne ba masu banna bane ai babu wata banna da ta kai a daina yin hukunci da kundin Allah madaukakin sarki babu wata banna da ta kai a ba alkur'ani da hadisi baya a ɗauki ra'ayin wasu turawa a doron ƙasa babu wata ɓanna da take ba ina fata an gani ɓanna kala biyu ce ko ɓanna ta hisse irin ta ruguza gidaje da lalata hanya da yin ɓanna kawo kayan shaye-shaye masu kawar da hankali sai da ƙwaya tramol da drug da komi da komi wannan ɓanna ce a doron ƙasa yin kiɗe-kiɗe sawa'un da ganga aka yi sawa'un da tambirra aka yi sawa'un da goge aka yi sawa'un da orkes ne aka yi duka ɓannaci a doron ƙasa irin ababen da ke faruwa a nan sarta a hana musulmi kwana a hana bayan Allah da ke cikin likita suna rashin lafiya kwana a kwana ana kaɗi ana saba ma Allah ɓannaci a doron ƙasa da duk irin ababen da ake irin haka duka ɓannaci sannan akwai ɓanna ma'anawi shi ne a kawar da littafin Allah a kawar da hadisan manzan Allah ya zamanto ba a yin hukumci da su in an tashi hukumci za a ɗauko tunanin wani arne wanda ya zo ya tsara kundi da shi za a aiki an ba ƙur'ani baya an ba hadisi baya wannan ma ɓanna ce a doron ƙasa duk kai da malaman Nijar za su haɗu duka ahadus sunna kuma su tsara kundi su tsara tsarin tafiyar mulki tsarin yadda ya kamata a mu'amalanci mutane cikin komunsu da hukumce-hukumcen da za a yi ya kasance wannan abin da suka ya saba ma shari'a wannan abin sunan shi dagutu biyar su ma dagutu ne matuƙa sun saba ma shari'a to ina ga wanda zai ɗebo kundi daga faransa ya ɗebo kundi daga amerika daga italiya daga ina ne ya kawo shi ne kundin da zai rabe mana shari'anmu da matsalolinmu a cikin ƙasar a matsayinmu na musulmi kaga wannan babban banna ce a doron ƙasa in akwai wata banna ba ta yi kama da wannan ba haƙi ne akan jagora duk wanda ya mallaki al'umma a matsayin shugaba wajibi na farko a gare shi ya mu mutane shari'a da shari'an musulunci shi ne wajibi shi in bai yi ba Allah zai tambaye shi in yana da wani uzuri wani abin da zai iya gabatarwa a gaban Allah ya ceci kanshi to ya san shi mai zai gaya Allah amma haƙƙi ne a kanshi shari'a da mi da shari'ar musulunci wa qawlihi da fadar Allah madaukakin sarki wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku dinga yin fasadi a doran ƙasa bayan gyaruwa ƙasa da mi ƙasa take gyaruwa sabkar da alqur'ani mai girma sabkar da littafi turo manzo ya nuna muku ya ya kamata ku yi alaƙa tsakankaninku da ubangijinku alaƙa tsakankaninku ya kanunku ya za a yi ku sabki haƙƙin Allah ya za a yi ku sabki haƙƙin tsakankaninku wannan shine gyaran ƙasa idan ƙasa ko ta gyaru za a samu kwanciyar hankali a cikinta za a samu duk abin da ake so a cikinta duk ƙasar da ta lalace ta hanyar saba ma Allah saba ma dokokin Allah yin ababen da ba su dace ba ba yadda za a yi wannan ƙasar ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin ta babu yadda za a yi ba yadda za a yi duk alƙaryar da kaga ta zamana lahiya su samu abinci yadda suke so da mana mai albarka hankalinsu ya kwanta babu fitina babu tariya babu kashe-kashe babu ta'addanci babu komai to Allah da annabi suka bi suka gyara ƙasa sakamakon haka sai su samu wannan babban ni'ima Allah samu dace to kaga kenan idan ƙasa ta gyaru sai a samu ni'imar Allah idan ƙasa ta lalace sai a samu sabanin ni'ima a samu azaba ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فساد يا فارو أتكين تيكو أتكين سرري بعدين سبود كوي بسبود أبا بند هنا يمتني سكا إكتا ليه فكا بابا كيري cuta yaudara banna a doron ƙasa ya za a yi ƙasa ku ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ba zai taɓa yi ba ku daina ganin wai ƙasashe manya-manya na duniya wanda kuke hanga daga nesa kuna zaton cikin kwanci hankali da zaman lahiya suke wallahi ba haka nan ba ne ka tambaya ka jima'in kasashen nan irin su faransa irin su america irin su india irin su wane ne matsalolin da suke da wallahi mu ba mu da rabinsu duk awa abin da ake naɓanna cikin america nan sai a yi sati ba a yi shiga sai kaga amma daga nesa kamar lafiya da suke zama wallahi ba lafiya suke zama kwace ta'addanci kisa fyaɗe sun shahara da shi saboda an saba ma Allah an saba ma dokokin Allah duk ƙasar da kaga ta ya mutse wallahi sakamakon saba ma Allah ne sakamakon saba ma Allah ne ƴan uwanmu da ke cikin Gaza Palestine muna jin zafi muna jin haushin abin da ke faruwa da su irin yadda Yahudawa suke karkashe su wanda ya kama sun ba su tallafi ta inda ta abin da muka iya karamcin abin da muka iya maroki Allah ya kare su ya raba su da wannan sharrin ya ɗaukaka su akan kafirai ya rosa Yahudawa da aniyar su abin da muka iya kenan amma wallahi sanadiyar sabon Allah shi ya ja musu haka ka gaya mini menene ba a yi a cikin Falastin idan aka jera ƴaƴan Falastin mazansu da matansu aka jera Yahudawa aka ce bambance su wallahi baka iya bambanta su wannan hakika ce kowa ya santa ta fuskar tufafi duka tabarruj suke yi matansa hijabi suke sa galibi ba sa sa shi ta fuskar kaɗe-kaɗe ta fuskar morewa ta fuskar iya shege da komi suna yi irin yadda yahuda suke ya zai Allah ya taimake ku a kansu ya zai Allah ya taimake ku a kansu Allah bai taɓa tozartar da mutanen kirki ba kuma ba zai tozartar da su ba shi yasa sai an gyara in kuna son taimakon Allah to ku gyara ku kiyaye dokokin Allah sai Allah ya tsare ku in ba ku kiyaye dokokin Allah Allah ba zai tsare ku Allah ya kiyaye shi wa qawlihi afa hukmal jahiliyyati yabghun da fadar Allah madaukakin sarki afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliya ne suke so suke bukata daga nan za mu gano duk wani hukumci wanda ba na Allah ba duk yadda aka kyautata shi hukumci ne na jahiliya suna shi hukumci na jahiliya a nan tsarinmu idan barawo ya sata rufe shi ne zai bayan kwana biyu kaga ya fito ya tafiya sa bai hana ya daɗa yin wata sata da an bi hukumcin Allah zai dawo ya yi mazinaci wanda bai taɓa yin aure ba bulala nawa ake masa idan ya yi zina bulala ɗari idan kuma ya taɓa yin aure za a jefe sani har ya mutu da ana haka zina ta ci gaba da faruwa amma ka dibe yadda ake zina a yanzu zina ta zan ruwan dare ka dibe yadda ake raba fulla ta mazinata in ba a zina sun zo su rika saida ta eh mutunan kwarai ya sai ta duk galibi suwa suke santa mazinata ne ga wurinsa nan baya baya da nisa kwarai fulla amini na kowa ya santa zubo ta ake barkatai kuma ta ƙare su ake santa mazinata ne ana zina sosan gaske kawai aihuwa ne abbaye saboda ana ganin an waye amma akwai masanata in kaya zina in yarinyar ta wuce shekara sha takwas ba matsala daidai ne amma ƙasa ga sha takwas warce ne kai shi ne hukumcin namu shi ne dukanmu ba ta saba mata Allah ba an daina zina cuta nawa take yaduwa sakamakon masu zina bincike ya nuna cewa masu zina cikin garin ga wallahi adadi yana da yawa nasu da matasa da dattijawa mazinata wanda suke kwashe da cuta s wallahi suna da yawan gaske a garin nan suna ɗaukar magani ne kawai da an bi dokar allah wallahi da ba a same su 'yan hashi su tare waɗannan su kashe su tare 'yan daji su kashe su yi wane ne su kashe ƙarshe a kama su kwana biyu ba wani lokaci a sake su kuma su koma aikinsu da an bi dokar Allah da wannan ya ƙari walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab da an bi dokar Allah da wannan ya musala an wuce ta wanda ya kashe a kashe shi ‘yan ta'adda idan aka tara su a karkashe su tunda haka Allah ya ce au yi sallabu au tukata aidihim wa arjuluhum min khilafin au yufo min al'ard haka ya kamata musu a tsitsire su a cire musu hannun dama da kafar hagu a kakkafa su kowa ya gansu da ya ɗauki darasi da izina akan irin aikin da suke ba za a yi irin shi ba amma sai aka bar hukuncin Allah ana hukuncin wasu jakai da ba su da asali ba a san uwayensu ba su zo su kawo muku tunaninsu ku ɗauke shi ku ajiye shi a matsayin kundi a ƙasa ku kuna aiki da shi Allah ya shi mai kare وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن كربوا حديث لك عبد الله بن عمر للي ما زال الله سيرا دمج الله سبت أغرشيك لا يؤمن أحدكم حتى يكون حواه تبعا لما جئت به ɗayanku ba zai imani ba imanin ɗayanku ba zai cika ba sai ya kasance soye-soyen zuciye shi yana bin abin da na zo da shi قال النووي رحمه الله تعالى امام النووي يجي حديث صحيح وان حديث ne ingantacce ورويناه في كتاب الحجة من رويتوش أتشين كتاب الحجة بإسناد صحيح لسندي مي إنغانشي سيدي حديث معلمي سكتش ضعيفي ني بإنغانتا أما ما أنسا كم تا إنغانتا ضعيفي ني حديث أتشي النبي يفنش أما كم ما أنسا تنا ديدي دا آيوين القرآن مكرم dan ba yadda za imanin kai cika sai ya kaso sai ya kasance baka da mabi sai manzon Allah kaso abinda annabi ya zartar ba za ka samu damuwa ba ko takura akan abin da annabi zartar na shari'a Allah samu dace qala ash-sha'bi imam ash-sha'bi yace kana bayna rajulin min al-munafiqin wa rajulin min al-yahud wa rajulin min al-yahud khusumatan khusuma imam ash-sha'bi yace ya kasance tsakankanin wani mutum daga cikin munafikai da wani daga cikin yahudawa khusumatun an samu rikici da rashin jituwa tsakankaninsu faƙarar yahudi sai bai yahudan ya ce na ta hakamu ila muhammadin abinda ya kamata mu je mu kai hukumci wurin annabi muhammad li'annahu arafa annahu la ya akuzar rishwa so da shi bai yahudan ya san da cewa annabi bai karɓar cin hanci sallallahu alaihi wasallam wa qalar munafiq sai munafikin yace na ta hakamu ila yahud a'a mu je dai wurin yahudawa a mana hukuncin abin da ya faru tsakankaninmu da kai li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwa saboda ya san da cewa su yahudawa sukan karbi cin hanci a gyara harkoki irin yadda ake yi yanzu kaga ya mun yanzu wacce mas'ala ce wani rikici ne ba a warware shi ta cin hanci yanzu akwai shi babu shi wallahi in dai akwai kuɗi to mas'ala sai an warware ta saboda kana da gaskiya baka da gaskiya wannan ya dace shara Allah kenan kana ga Allah zai bar su ba zai kama su akan galifi ba wallahi sai sun amsa amsa wurin Allah da wanda suka ba da cin hancin ake wannan aiki da yahudan shi munafikin sai ce a muje wurin yahudawa saboda ya san suna karɓar cin hanci fattafaqa ala an ya'tiya kahinan karshe sai suka yi haɗin kai suka yi ittifaki akan cewa muje wurin wani boka ya raba mana garrama fi juhaina wannan boka yana wata kabila ta juhaina fatahakama ilayhi sai suka kai ƙara wurin shi fanazalat sai wannan aya ta sabko alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk ba ni labari game da mutanen da suke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka kenan fada ne suke ƙarya ce ba gaskiya bane ba su yi imani da abin da Allah ya saukar masa Allah inda sun yi imani da ba su je wurin boka ba ya rabe musu matsalar su a lokacin da suke matsala wakila aka ce nazalat fi rajulain ihtasama wannan aya ta sabko ne akan wasu mutane guda biyu da suka yi rikici faqala ahaduhuma sai ɗayan su yace natarafa'u ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mas'ala madaga ta wurin manzon Allah tsira da mace Allah subhanahu a gare shi wa qala al-akhar ɗayan sai yace ila ka'ab ibn ila ka'ab ibn al-ashraf a'a ni ina ga mun wurin ka'ab ibn al-ashraf mu kai karan wa ga mas'ala thumma tarafa'a ila umar ƙarshe dai sai suka ce ke mashawarin umar ɗan khattab fa zakara lahu ahaduhum alqissa sai ɗayan su ya ba umar labarin me ke faruwa ga abin da ya faru ga abin da ya faru a farko mun je mun ce mu je wurin manzon Allah daga baya kuma gudan ya ce a'a mu je wurin Ka'ab ƙarshe sai muka zo wurin ka fa qala lil ladhi lam yarda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai umar ya ce ma wannan da bai yarda da ashe wurin manzon Allah ba tsira da amince Allah sabata a gare shi akadhalika haka nan ne abinda wannan ya faɗi ka an ce ashe wurin manzon Allah ka ce a'a qala na'am sai ce eh haka nan ne fa darabahu bisayfi fa qatala umar ya bige shi da takobi ya kashe shi so dai yana ganin cewa yaya za a ce ashe wurin manzon Allah ka kiya ka ce ashe wurin wanda ba manzon Allah a daga hukunci wurin shari'a faɗa Allah da annabi ka kiya ka zaɓi wani wanda ba annabi ba sai Umar ya kashe fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin nisa mun ji fasara ta wannan ayata cikin suratul nisa wa ma fiha min al-i'anati ala fahmi taghut da abinda ta kumsa na abinda zai taimaka maka akan fahimtar menene tagutu الثانية مسألة biyu. تفسير آية البقرة من جاء تفسير آية تشكين سورة البقرة وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إذا أكثر السكر كدنغ بنا أدورا كسا الثالثة مسألة أكو تفسير آية الأعراف من جاء من أين فسر آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الرابعة مسألة هدو تفسير أفحكم الجاهلية يبغون فسر fadar Allah afa hukumul jahiliyyati yabghun shi ma mun ji shi al-khamisa mas'ala ta biyar ma qalahu ash-sha'bi fi sabab nuzul ayati al-ula mun ji abinda imam ash-sha'bi ya fada a cikin sababin sabkar ayan nan ta farko as-sabi as-sadisa tafsir al-iman as-sadiq wal-kadhib mun ji menene fasara imani na gaskiya da kuma imani na ƙarya as-sabi'a mas'ala ta bakwai qissatu umar ma al-munafiq mun ji labarin umar tare da wannan munafikin yaya ta ƙayata الثامنة مسألة تتقص كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم kasan cewa imani ba zai cika ba ba zai samu ba ga kowane ɗaya daga cikin mutane har sai ya kasance abin da yake so yana biya ne ga abin da annabi ya zo da shi ina fata mun gane wannan shine karshen babu sai dai abin tambaya dukkan kasashen duniya a yanzu ƙasa ɗai ce ke yin hukunci da alƙur'ani da suna ita ce ƙasar saudiya ko akwai wata banda ita eh babu ita to ya za mu yi lokacin da muka samu kanmu cikin matsaloli shin duk wanda ya je justice ko ya je wani wuri da inda ya san ba hukuncin allah da manzan shi ake yi ba wannan aya za ta hau akan shi ko ba za ta hau akan shi ba to matsalar za a iya kasa ta kashi biyu duk wanda zai je wani wurin da ya san da hukuncin da ake yi nan ba na Allah ba ne ba kundi ne ake biya wani tsari na tura ake biya ya san da haka kuma ya tabbatar da wannan kundin sabanin shari'a ne ya yarda cewa shari'a Allah ita ce gaskiya sabanin ta zalunci ne ya san kuma abin da suke yi su na shari'a su zalunci ne sabanin adalci ne amma sai ya ɗaukaka ƙara akan wani haƙƙin shi da aka tawaye wani abin da aka masa ba daidai ba to wannan malamai suka ce ba za a sa shi ƙarƙashin wanda kafirai ba ne ba bai kafarce ma Allah ba bai yarda ba sai dai ya yi abin da bai dace ba da zai yi haƙuri shi ya fi kasancewa ba a hukuncin Allah ba a hukuncin manzan Allah amma idan ya je sai dai a ce shi mai laifi mai laifi ne amma ba za a ƙilga shi daga cikin wanda suka yarda ba amma wanda zai je ya dinga ganin cewa kai halal ne a je kuma shi ne ya fi dacewa kai balma abin da suke shi ne adalci shi ya fi dacewa da zamani shi ya fi dacewa da wayewa wannan ya yi ridda ya bar musulunci ko da yana cewa shi mai imani ne ina fata mun gane kasancewar lokaci ya ja nan zamu dakatawa abin nan faɗa daidai Allah sami tare da kuskure ko kuma haka Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi